أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياد الله تعالى ليسري هدورم wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na asabar takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine takwas ɗin dai ga watan uku watan da ake kira march a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin miladiya a kafin mu fara karatu akwai sanarwa daga yatim foundation wato gidauniyar kula da marayu wanda wannan makaranta ta kafa imanin shekara goma sha ɗaya kenan da suka gabata sun so a yi sanarwa wancan karan mun yi sanarwa amma ba a faɗi ba a karanto ba sai aka nuna sai iya wanda suke gani a talabijin kawai suke iya gani a yau da safiyar yau ɗin nan asabar a wannan yini da muke ciki sun yi rabon kayan abinci ga marayu gidaje kimanin 354 da suke da shi a nan cikin gari kuma kowanne an ba su gwargwadon abin da Allah ya hore na wannan kayan abinci wanda dama duk shekara an saba ana haka za a tara gidan da yake akwai marayun duk da abin da ba isa yake ba amma dai ana ba da abin da Allah ya hore kuma dama gwargwadon abin da aka tara gwargwadon abin da za a bayar tun da dama don haƙƙin waɗannan bayan Allah aka haɗa shi. Wai kuma tsari na ɗinka musu kayan sallah in Allah ya hore, kamar da aka saba yi, haka abin da ya shafi magani na asibiti da biyan kuɗin makaranta gwargwadon yadda buƙatar ta taso ga waɗanda Allah ya sa aka samu damar aiwa. Kaga ko wannan yana sanya lalle a sanar da mutane wanda duk Allah ya horewa damar ya taimaka to bai san inda ladansa zai tsaya ba Allah maɗauki ya ba da dama suna da account guda biyu ɗaya a zenith bank ɗaya kuma a first bank shi na zenith bank shi ne mai lamba ɗaya biyu biyu da bakwai bakwai bakwai wato bakwai guda uku sai hudu takwas tara biyar 122-777-4895 wannan shine na zenith bank a maimaita ɗaya biyu biyu bakwai bakwai bakwai hudu takwas tara biyar wannan shine na zenith bank na first bank shi kuma shine uku da sifili da takwas da shida biyar sifili hudu takwas ɗaya uku 3086504813 3086504813 wannan shine na first bank ga wanda Allah maɗauke ba shi damar ya taimaka insha Allah ta'ala abinda aka saba yi na watan Ramadan za a ci gaba da ayyukan su ba iya a watan Ramadan suke yi ba throughout da yiya ake duk shekara a cikin shekarar kowanne kwanaki duk abinda Allah ya sa wani abu ya taso ga wani maraya akan shiga a taimaka Allah maɗauke ba su nasara ya ba mu nasara baki ɗaya kuma Allah ta'ala ya ba da lada kan wannan aiki kuma dukkan ayyukan alheri da ake yi wannan kwamiti ko mu'assasa ɗaya ce daga cikin mu'assasosi da yake akwai su a garin nan duk inda mutum ya ba da gudunmawa sai ya taimaka ba tilastawa ne sai a nan ba amma wannan da muka kafa ku kuka fi cancantar a gaya muku labarinsa wanda kuma yake wani wuri shi ma yana sha'awa ya zama a nan zai ba da gudunmawarsa wannan alheri ne duk inda kuma mutum ya taimaka wa maraya ko da ba ta hanyar waɗannan ƙungiyoyi ba insha Allah ta'ala abin da yafi muhimmanci shine ladan da zai samu abun Allah in yayi ikhlasi ila saka muku da alheri yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki yana faɗi a suratul nisa'i aya ta 114 kamar da muka ji ya karanta la khayra fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يسي باب الحير في كثير من نجواهم أتكين ديوا دغتكين غانا ورد متاني سكيني illa man amara bi sadaqati sai gana wadda a cikinta akwai umarni da a ba da sadaka umarnin ba da sadaka au ma'rufin ko umarnin yin wato aikata wani aikin alheri abinda shari'a ta san shi a matsayin aikin alheri ta yadda da shi au islahin ko samar da gyara bainan nasi tsakanin mutane a gyara abin da ya ɓaci to banda waɗannan abubuwa uku mafi yawan ganawa da mutane suke yi babu alheri a ciki in ji Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu abubuwa da yawa kuma tana nuna muhimmancin waɗannan abubuwa uku da aka ware su abubuwa ne guda uku da suke da alaƙa da munajaci ana yin su tare da munajaci ana yin su ba ma tare da munajaci ba amma me ake nufi da munajaci ganawa ta sirri yawa mutum ya karkatar da kansa zuwa ga wani shi ma wani ya ɗan karkato da kansa su tattauna wani abu iya su kaɗai na kusa da su ba lallai ya ji ba sirri kenan da ake tsakanin juna ko kuma mutum ya tashi takanas ya je ya samu wani su tattauna su gana ko da ba raɗa su kai ba in dai sun ware daga sauran jama'a suna tattaunawa to ana kiransa mene munajaci to Allah ta'ala ya yi hukunci a nan la khaira ya kore alheri wannan la ce ta nafin jinsi sunanta kuma shine wannan khair la khaira yawa mabni al fath fi mahalli nasb la khaira babu alheri fi kathirin a cikin da yawa min najwahum na munajati da mutane suke yi ganawa da mutane suke yi babu alheri da yawa a cikinta za mu zo mu je abin da mana ya ambata ba zan ja mana lokaci ba to sai ce illa man amara bi sadaqati sai wanda ya umarni da sadaka nan da umarnin da ba da sadakar eh umarnin kawai cewa ka ba da umarni a ba da sadaka zai iya yiwuwa ta kace sadakar ka umarci wani ya bayar a madadinka ka aike shi wani yaronka ko wanda dai akwai haƙƙin ka umarce shi ya zartar maka ko kuma dukiyar tasa ce kai kai umarninsa kai masa nasiha ya samu lada ya ba da sadaka. To, umarnin kansa, tunda tattaunawa ce, yakan zo ta ɓangaren tattaunawa, to shi yasa aka sanya shi a cikin munaja ce. Shi kuma aikin na ba da sadakar shi kuma daban. Inda dama mun san falalar sadaka da alherin da ke cikinta. Wannan aya dai abin da suke karantarwa dangane da abin da ya shafi al-aqwal wal af'al maganganu na mutane da kuma ayyukansu mafi yawa da za a yi su ƙarƙashin wata tattaunawa da wani nufin da za a yi to babu alheri sai idan akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wannan yana sanya lalle mu ga muhimmancin waɗannan manyan abubuwa guda uku da ba da sadaka hadisai da dama sun zo akan falalarta sawa'un sadaka ta tsawu'i ko sadaka ta wajibi wato zakka da kuma ma'arufi to wannan shi ne suna kuma a ammu wanda duk waɗannan abubuwan sun shigo ciki sadaka ta shiga cikin ma'arufi sannan al'islahi bainan nas shi ma shiga cikin ma'arufi duk abin da shari'a ta amince ta yadda da shi to ana kiransa ma'arufi umuminsa ya fi waɗancan to islahi kuma shi ma mun san ladan da ke ciki kuma da zamu zo insha Allah malam zai kawo mana wasu daga cikin nassoshi da suke nuni akan alherin da ke cikin waɗannan ayyuka dukkanin su shi dai magana mun sani duk maganar da babu alheri a cikin ta dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk mutumin da yake da imani da Allah da imani da ranar ƙarshe to ya faɗi alheri ko ya shiru naka duk wanda za ka je ku gana ku tattauna ku yi kus kus kus iya biyu ake tsaya ne ko uku kus kus ake cewa ko yawwa to duk wanda za ku gana da shi idan ba alheri za ku faɗa ba to abin da ya fi alheri shine ku shiru kada a yi magana kada ya zama a je a haɗu a yi da wani a aibata shi a munana masa a zage shi a tallata munin halinsa a cikin mutane idan ba wani sharri ne ya bayyana gare shi na cutar da al'umma ba a je a yi zance don a ɓata shi ko a yi masa ƙazafi a yi masa ƙarya ko a yaudare shi da dai duk maganar da yake babu alheri a cikinta to da a yi ta gara a shiru domin in mutum ya faɗi ya magana duk abin da wannan maganar za ta jawo za ta faɗa kansa in giba ce zunubin giba ya hau kansa in an namimanci ne ya je haɗa tsakanin wasu da wasu domin fitina to shi ma ya hau da duk abin da yake dai akwai fasadi a ciki in magana ce ma ta haram ko tsakanin wani da wata wanda yake abin Allah bai yarda da shi ba shi ma ya shiga cikin abin da za a rubuta mutum zunubi akai to da ya aikata wannan da ya faɗi wannan gara ya shiru ma'aru wannan sadaka ce abin nan yawa wannan abin da shafi umumin munaja ce to abin da aka yi istisna'i abubuwa uku da sadaka da kuma aikin alheri kowanne irin ma'arufi da kuma islahi tsakanin mutane to sai Allah madauki yace wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah duk wanda ya aika ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ba sai an tara su duka ba duk wanda ya wani daga cikin waɗannan amma kuma ya yi shi ibtigha'a mardati Allah dan neman yardar Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima lalle za mu bashi lada mai girma Allah ta'ala anan yana tabbatar da khairiyya fi hadhihi al-af'al walau tajarradat an ibtida'i mardatillah Allah ya tabbatar da akwai alheri a waɗannan abubuwan ko da babu kyakkyawar niyyar neman samun yardar Allah akwai alheri a sadaka akwai alheri a ma'arufi akwai alheri a islahi an gane to amma mutum zai samu lada babba in yi hakan domin neman yardar Allah. An fahimci abin? Ashe, ko da mutum bai yi niyyar neman yardar Allah ba, kowanne aiki a cikin nan akwai alheri a cikinsa. Domin ne, in mun lura za mu ga ibadat ne muta'addiya wa laysat qasira. Wannan shine sirrin da ke ciki. Ibadoji ne waɗanda suke ta ta'adda ila zairin fa'il, yawa, amfaninta yana tsallake mai aikatawa yana kaiwa zuwa ga wanda ba shi ya aikata ba. Kaga ko wannan duk abin da za ka ba da sadaka, ka ba da taimako, ka yi kintsi tsakanin wasu, ka yi sulhu tsakaninsu, kuma ka yi aikin alheri da ihsani, da duk abin da za ka yi, kaga ai wani kai wannan aikin shi ya amfana. wannan amfanin alheri ne ko sharri alheri ne don haka akwai alheri a cikin waɗannan abubuwa to in kuma abin ya haɗu da cewa an yi ne don neman yardar Allah to akwai alheri akan alheri shine Allah yake nufi da wannan fasaufa sai faɗi sakamakon fasaufa nu'tihi ajran azim fasaufa malamai sun ce wannan tana karantar da duk yadda ka yi aikin alheri kada ka yi gaggawar ganin sakamakonsa tunda Allah ya ce fa saufa to baka san lokacin ba Allah ya ce da sannu za mu ba shi lada sawa'un a nan duniya zai ga alheri a lahira kuma zai ga alheri don haka ba ka buƙatar in ka yi aikin alheri ka zuba ido sai an saka maka ka jira sakamako daga gun Allah Allah ba ya saba alkawari tun da ya ce fasaufa nu'tihi ajran azima to za a samu wannan sakamako Allah ba mu ikhlasi Allah sa kuma duk abin da zamu ya zama mai amfani ne ga al'umma to mu je abin da malami ambata ina da kwaɗayin mai sauri mu rika karanta wannan saboda mu ba gurgudan hali abin da zamu iya karawa na karatun cikin wannan littafi malam yace ai la khaira fi kathirin mimma yatanaja bihi nasu babu alheri a cikin abin da mutane suke munajati da shi wa yatakhatabuna kuma suke magana da juna a kansa wa idza lam yakun fihi khair in ko babu alheri a ciki fa inna ko dai to ya zama la fa'idata fihi babu fa'ida a ciki kafudulil kalamil mubahi kamar zance dai wanda babu wani abu a cikinsa fudulil kalami shine zance ba za ka ce zancen banza ba zance dai wanda mutane suke a tsakaninsu yar hira wanda yake mubahi ce ta halatta babu sharri a cikinta babu cutar da kowa yawwa an gane amma an faɗi wannan ma'ana duk zancen da ya zama ba na waɗannan abubuwa uku ba ne to ya zama in ma babu sabo a ciki babu cutarwa kamar irin wannan fudulul kalami yar hira da mutane za su zauna suna yi na ɓata lokaci abin da kuke cewa a kashe me ake cewa rage lokaci yawwa rage lokaci za ka ga mutane su zauna ko a majalisarsu suna hira to in babu yi da wani a ciki babu ƙarya ga wani babu ƙazafi ba cutar da kowa kuma sannan ku a tsakanin naku ba maganganu ne na haramun da kuke yi ba annamimanci ba sauransu to shi ake ce mene fudulul kalami yawwa wanda yake mubahi nan ce fudul dan guntun zance yawwa zancen da yake ƙari ne za'id ne akan abin da ake bukata abunka yawwa wanda kai zikirin Allah ya fi alheri kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi alheri to amma in dai babu haram a ciki to mubahi ne mutane su zauna suna tattaunawa to kamar wannan wa imma sharrun wa madarratun mahdatun ko kuma ya zama sharri ne da cutarwa tsantsa ga wani كالكلام المحرم كما الزمشين حرام بجميع أنوائه بالنوع الإنسان بس أن بعد مثالي با ko yawa duk zancen da yake haramun ne to ya shigo to duk zancen ɗan adam babu alheri a cikinsa musamman in waɗannan abubuwan ne ko wanda yake fudurul kalami ne mubahi ne kawai iyanin ya tsaya tun da babu waɗannan abubuwa guda uku a ciki ba umarni na ai sadaka babu umarni da aikin alheri da ihsani sannan kuma babu sulhu a tsakanin mutane ya zama in babu cutarwa to mubahi ne in kuma akwai cutarwa haramun ne to kuma duk zancen da yake akwai haram a cikinsa to ya shiga cikin abin da babu alheri an gane sai ce sun mastafna ta'ala sannan Allah maɗauki ya yi togiya faƙala sai ya ce, Illa man amara bai sadaka ce, sai wanda ya umarni da sadaka, min malin, au ilmin yawa, sadaka tana iya zama ta dukiya, sadaka tana iya zama ta ilimi, yawa, ta ilimi, ya sadakar ilimi take, ilmantarwa, karantarwa, yawa, au ayyu naf'in kana, ko duk wani amfani, bal لأنه يدخل فيه العبادات القاصرة كي قيل wasu ibadojin ma wasu ayyukan ibada wanda suke takaituwa akan wanda ya aikata su ba muta'addiya kamar waɗannan ba su ma za su iya shiga ciki ka tasbihi kamar yin tasbihi wa tahmidi wa nahwihi da hamdala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi da karatun alqur'ani ai duk sun shiga kun ga waɗannan qasira ne me ake nufi da qasira ibada ce da in mutum ya yi ladan a kansa ya tsaya. Ko? Idan ka ce subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ko ka karanta alkur'ani ladan nawa ya na kai. To shine ake nufi da ibada qasira. Yawwa, ma'ana naf'uha lam yata'adda ila ghairi fa'iliha. Amfaninta bai kai zuwa ga wani ba sai shi wanda ya aikata. to su kuma kamar waɗannan guda uku da aka ambata da kuma sauran kun ga da me umarni da sadaka sadaka daga wa take daga wani ne ya bayar ya taimaka ma wani kaga wannan muta'addiya ce haka nan aikata ma'arufi umarnin da shi ka gani shi ma wani abu ne da kai wa wani shi ma amfanin yana zuwa gunsa haka nan islahi gyara a tsakanin mutane abin da ya ɓaci a tsakaninsu ka yi ƙoƙari ka kintsa tsakaninsu shi ma nan kuga ibada ce wace iri muta'addiya ai kuna ganewa dai muta'addiya da kuma qasira yawa yace kamar qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bi kulli tasbihatin sadaqa kowace tasbihi in kace subhanallah kai sadaqa kun ganin ya zo mana kuma da lafazin sadaka min haythul umum ba iya sadaka ta dukiya ba ko yawa duk aikin alheri ya zuko alaihi annahu sadaka wa kullu takbiratin ko wa kullu takbiratin ko wa kulli takbiratin tunda ya ce inna bi kulli ko yawa wa kulli takbiratin sadaka haka kowace kabbara sadaka ce wa kulli tahlilatin sadaka ko wanda faɗin la ilaha illallah sadaka ne wa amrin bil ma'ruf sadaka umarni da a aikata aikin alheri sadaka wa nahyun anil munkar sadaka haka nan hani daga aikata mummunan aiki kaga wani yana aikata abin da ba daidai ba ka tsaya kai masa nasiha shi ma kayi sadaka wa fi bid'i ahadikum dayanku ya kusanci iyalinsa shi ma sadaqatu sadaqa ce mun san hadisin dai har zuwa ƙarshen sa al-Imam Muslim ya rawaito shi yace au ma'rufi ko kuma ma'rufi wannan atafi ne akan sadaqa ko yawwa sai ce wa huwa al-ihsanu wa ta'atu wa kullu ma urifa fi shari wal aqli husnuhu abinda ake nufi da ma'rufi shine kyautatawa da da'a da kuma duk abinda da shari'a da hankali sun yadda da shi sun san kyawunsa an gamsu da cewa abu ne mai kyau to wannan shi ne ake kira mene ma'rufi wa idza utliqa al-amru bil ma'ruf in aka faɗi الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر بأقوام شدة النهي عن المنكر با دخل فيه النهي عن المنكر to annahi wa anil munkar din shi ma ya shiga ciki wannan shi ma dai yana komawa mana zuwa ka'idan nan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ma'anan aka ce amara bi ma'rufi ya yi umarni da aikin alheri to daga cikin umarni da aikin alheri hani daga sharri shi ma yana cikin umarni da aikin alheri in aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗayan ba kawai aka ce al'amru bil ma'ruf ba a ce wallahi anil munkar ba to wallahi anil munkar din tana shiga cikin al'amru bil ma'ruf in aka faɗi annahi anil munkar shi ma menene ma'ruf ya shiga ciki yawwa ana ganewa sai yace wa idza utliqa al-amru bil ma'ruf min ghairi an yuqrana bin nahyi anil munkar dakhala fihi an-nahyu anil munkar yawa wa dhalika لأن ترك المنهيات من المعروف domin kuwa barin abubuwan da aka hana shi ma aikin alheri ka zauna kawai ka ki cutar da kowa sai ka samu lada kana da damar ka cuci wani ko ka yi yunƙuri za ka cuce shi sai ka fasa kaga ai baka cutar ba to wannan fasa cutarwar me kai ka aikata aikin alheri ana ganewa yawa li anna tarkal manhiyati ai kun ga dama at-tark labudda an yaqrana ma'ahu niyya yawa sai da niyya sannan zai fa'idantar da samun lada amma idan ka yi niyyar mummunan aiki za ka je ka aikata sharri sai ka tafi sai baka samu dama ba sai ka dawo za ka samu lada? hmm? ba lada yawwa sai ka fasa e ka fasa zuciyar ka ce kai na fasa na ji tsoron Allah to shi ne sai a baka lada amma in ka je baka samu dama ba ko ka je an riga an tashi ko yawwa ko wanda aka yi alkawarin za a haɗu a yi aikin mummuna da shi sai ka je baka same shi ba Allah kiyaye to shi kenan in ka dawo ba za ka ce ka samu lada tun da baka yi sharri ba eh ba niyya ce ta sa kai wannan ba ana fahimta yawwa saboda baka samu dama bane wa aidan sannan kuma har yanzu la yatimmu fi'lul khairi illa bi tarki sharri aikata alheri baya cika sai da bare sharri kaga yauwa sai ka bar sharri idan ka je ka aikata alheri tare da aikata alherin kuma akwai aikata sharri da kai to da ka haifar da wannan sharrin gara ka dakatar da wancan alheri saboda gusar da sharri muqaddamun ala fi'il khair ko da ka cuci mutane kuma ka amfane su gara a ce baka cuce su baka amfane su kawai in ko sai sun haɗu duka to gara ka bar cutarwar da alherin naka ka tafi da su ana ganewa saboda cutarwa ba a santa ko yaya wannan yana daga cikin abubuwan da za ka amfana da sanin maqasidu shari'a ko almasalih almursala da ka'idoji ne da yawa da zaka sani ta hanyar usulul fiqh in ka karanta zaka amfana kuma zai koya maka rinjayar da wani abu marar kyau busar da shi akan aikata wani abu ko da akwai alheri a cikinsa ko tunda suna cewa dama daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbi almasalih in aka ce ga alheri za ka aikata wa mutane ga kuma sharri za ka aikata wa mutane to ka tunkuɗe wannan sharri shi ya fi gara a haƙura da alherin da za ta kawo in har tilas sai an haɗa shi da sharri ana fahimta yawwa ka yi ƙoƙari ka haɗu da mutane a gusar da sharri shi ya fi da a ce ka yi alherin da zai kawo sharri me yasa me wa'azi mai faɗakarwa kullum ake gaya masa in ya zama cewa in ya faɗi wani umarni ko ya yi hani akan wani abu kun ga ai alheri ne to in ya zama zai jawo wani sharri da tashin hankali da damuwa gara ya haƙura da shi saboda me da a samu sharri gara wannan alherin da zai tafi tare da shi sharrin gara a ce an haƙura da shi ana fahimta yawa duk kuma wannan hanya ce da dai mutum zai gane wato khairul khairaini wa sharrul sharraini da kuma afdalu aw ma yuqaddamu ala al-akhar bayna ash-sharri wal khair wa amma inda liqtirani amma in aka hada su su biyu shine al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sai ce fa yufassaru al-ma'ruf bi fi'li al-ma'mur abin nufi shine sai a ce al-ma'ruf shine aikata aiki an gane wal munkar kuma shine tarkul manhi mutum ya bar abinda aka hana shi ana fahimta yawwa kowanne kuma akwai alherin sa Allah ya samu dace Allah madauki ce au islahin bainan nas malam sa'ad yake cewa wal islahu la yakunu illa bainal mutanazi'ain mutakhasimain gyara da sulhu baya kasancewa sai tsakanin masu jayayya masu husuma in wane da wane babu shiri wane da wane akwai gaba wane da wane ba sa ga maciji da juna kamar da kuke cewa to shiga a tsakani a yi sulhu wannan abu ne mai alheri gashi har Allah maɗauki yana ambata cewa babu alheri a duk wata ganawa sai wanda ta kunshi ɗayan waɗannan abubuwa biyu tunda kun ga awo awo ya kawo yawwa ba atafi ne kawai da yake dole sai an haɗa uku sannan a samu alheri ba yawwa ko ku gane zancen ba kowanne aka samu in aka samu sadaka an samu alheri an samu insani da kyautatawa da da'a da ma'arufi an samu alheri an samu gyaran tsakani da sulhu tsakanin mutane shi ma an samu alheri da duk ganawar da ta kunshi ɗaya daga cikin waɗannan akwai alheri a cikinta ashe wannan yana karantar da mu duk zaman da aka gayyace ka wani mitin wata ganawa in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan za a yi ba to karkaje haka ne an gaya maka kenan mafhumin mukhalafa na wannan babu alheri a ciki ko dai ya zama mubahi za a yi kamar wancan hirar ko kuma ya zama cutar da wani za a yi to da kai wancan da zai cutar da wani gara a ce baka je ba gaba ɗaya tunda an faɗi babu alheri a ciki ka iya cewa in ka je kai garin wannan mubahi ka haifar da wani alheri ka yi nasiha ka yi zikiri ko ka faɗi abun alheri to kaga ka me da abun da yake mubahi ne ya koma mai alheri ana fahimta saboda shigar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan wanda umumin su kuma mai faɗi ne in ka ce yanzu in muka ɗauki sadakar tana nufin as-sadaqatu bil mali wanda takaitawa ne sosai to kuma ka cire al-islahu bainan nasi ka bar mai al-ma'ruf to shi ma'rufi komai na alheri zai iya shiga cikin sa in an takaita a na farko da na ƙarshe to shi wannan umumin sa mai faɗi ne komai zai iya shiga in dai babu sharri a cikin sa Allah ganar da mu ina ne sai ce wan niza'u والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره جايية da husuma da gaba da kyamar juna da fushi da juna at-taghabub nan fushi da juna ne ko da yace at-tabaghub shine daga albugbu shine kiyayya amma at-taghabubu daga al-ghadab fushi da juna an san bambanci tsakanin wannan to duk waɗannan abubuwan uku da ƙiƙi juna gaba da juna fushi da juna husuma jayayya rikici matsala duk waɗannan abubuwa suna haifar da sharri suna haifar da rabuwar kai tsakanin mutane rabuwar kai da kuma sharrin da ba zai yi a iya iyakance shi ba wani sakamakon fushi da ya yi da ɗan uwansa zai iya sabbaba yaƙi ko ba haka bane duk yaƙi da ka ga ya auku tsakanin mutane farkonsa daga me aka fara daga maganar baki ce ko yar wata magana ce wani ya gaya mai wani wani ya kasa haƙuri sai aka yi saɓani yanzu irin faɗan da ake da a jahiliya sai a ce maka an yi faɗa na shekara ɗari da ashirin tsakanin wata ƙabila da wata ƙabila shi wanda ya sabbaba faɗan baya nan ya gadar da sharri a cikin ƙabilarsa saboda wata ƙabila ta taɓa faɗin wani aibi na wata ƙabila ana zaune ana hira a gindin bishiya sai wani ce kai ba an ce mana kakan kuma ya taɓa yin wani abun kunya ba a wurin kaza da kaza faɗin wannan abu sai wancan ɗayan da aka gaya ma sai ya harzuko zai tashi ya kare gadon gidansu sai jijiyar wuya ta tashi sai a kai naushi shikenan sai shi ma wancan ya koma gida ɗauko makami wannan ma ya gayyato mutanensa sai a yaƙi da haka ake kuma wannan yaƙi sai a shekara ɗari da ashirin ba a gama shi ba da duk wanda wani ya tuno to sai an ɗauko makami sai an ƙara bugawa in aka yi aka yi zaman lafiya aka huta wata ran ana zama a gindin bishiya haka kawai sai wani shi ma ya ɗauko irin wannan zancen sai a tsokano nan da nan sai wannan ce ya lalwa ne wannan ma ce ya lalwa ne sai kowa ya koma gida sai a ɗauko makami sai a sati uku ana yi sai kuma a lafa baɗi kuma sai sake tasowa ko a kasuwanni ko ana wani wasa irin waɗannan abubuwan ai ko yanzu suna aukuwa in an taru ana kokawa ko dambe ko shaɗi ko makamancin wannan sai kowa ya tuno gidansu da tarihin gidansu ai wane ne ya taɓa su kaza da kaza sai ya kare darajar gidansu ke sa da musulunci ya zo duk sai markaɗe waɗannan abubuwan a daina kallon su in mutum musulmi ne mai la ilaha illallah kar ka zo kana zancen tarihin gidansu sana'ar gidansu me aka yi wane ne wane ne wane ne kowa ka kalle shi a matsayinsa na shiwa ne yanzu kowa in ka ce abin kaɗo mai kakansa na shi da can bayan aka ba ka san shi ba ka san ma me ya aikata ko ba haka ba za ka ba ruwan tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat shikenan al'umma ce da ta riga ta shuɗe yanzu mu zo muna zancen su wani ya taɓa kaza da kaza sai mun yi faɗa duk ba alheri a wani wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya muke mu ya sa wannan darussa su rika shiga kwakwalen mu in an aibata wani naka kai hakuri sai ne kai dai aibin nan ba tare da kai yake ba kuma ba abu ne da zaka zo ka kafa yaƙi saboda shi ba kowanne mutum da alherinsa kowanne mutum da sharrinsa kuma sharrinsa ka bar shi shi da ubangijinsa Allah zai yafe masa ko kuma ba a aibanta mutum ko da halittarsa ko dogo da jere kaza da kaza duk ba daidai bane ko a aibata shi saboda sana'arsa shi ma duk ba daidai bane duk abin da mutum yake na tsare mutuncinsa ya fi alheri da ya zama ba haka ba ko ba haka bane da haka duk waɗannan irin abubuwa musulunci da ya zo duk markaɗe su yayi aka ajiye su aka niƙe su aka manta da su kowa ya fuskanci rayuwa ya nemi yardar Allah ya zama mutumin kirki ya amfani al'umma kuma a daina riƙon gaba a zuci haka kawai ka ce wane ni har abada ni da shi ko gidansu gaba tsakaninmu da su har mutuwa wannan ba alheri a ciki ko da kai da shi ba a sallama annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya fara sallamar shi yafi a wurin Allah to kai kokari ka zama abun Allah kai tafi in ka haɗu da shi ka ce masa assalamu alaikum rahmatullah in ya buge hannunka ya wuce rabu da shi Allah ya ɗaukaka ka a samansa a cikin farin ciki kake a cikin baƙin ciki yake kuma haka bane to kowannen ko iya wannan minti ɗayan ka ɗara ka fi shi ka zama mutumin kirki a a ga alheri a wurinka kar ka ɓoye sharri a tsakanin a cikin zuciyarka dangane da mutane Allah kyauta mana sai ce fali zalika hasa shari'u alal islahi bainan nas shi yasa shari'a ta yi umarni da islahi da gyara da kuma sulhu a tsakanin mutane fid dima'i a jini ko da wane ya kashe ma ɗan uwa kaga wani da ya kashe babanka maimakon a tada yaƙi in ba a yafe ba a kai ƙara a yi shari'a a yanke masa hukunci ko in ko ka yafe to karka sake dawo da zancen karka sake dawo da zancen an yafe to an yafe magana ta ƙare karka gan shi kuma wata ran kana kwafa eh domin in aka yafe zance ya tashi Allah ta'ala kuma zai yafe saboda kai ka yafe haƙƙinka sai ya koma zuwa ga Allah sai ya kafara ya ta ayyukan alheri da za su sa Allah maɗaukaki ya kankare masa laifi yanzu ku duba mun karanta a nan wani lokaci a cikin sira a sulhun hudaybiya sayyidina Umar maganar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ba kai ne manzon Allah bane ba kai aka aiko bane da gaske da ya gaya masa iya ne ne manzon Allah amma ba za mu umara ba sai baɗi kuma ni na yarda da haka haka za mu koma sai na umar ya ce za mu karɓi ƙasƙanci a addinin mu ransa ya ɓaci daga baya me yace yace laqad amiltu li zalika aw li zalika a'mala yace wallahi na aikata ayyukan alheri masu yawa saboda wannan maganar da ne na ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ta ba da sadaka, mai ta hajji, mai ta umara, mai ta ayyukan alheri, wanda da nufin su kankare mini wancan abin da na yi gaya wa manzon Allah Da haka idan mutum ya yi laifi ga Allah to yi ƙoƙari ya creating wata ƙofa da zai rika ayyukan alheri da za su kankare masa wancan mummunan abu da Allah ta'ala ya kankare mana Allah kuma ya yafe mana yace fid dima'i wal amwali wal a'rabi ko a dukiya ko kuma a mutunci a yi sulhu tsakanin mutane faɗa aka yi tsakanin ƙabila da kaza da ƙabila kaza ko gari kaza da gari kaza a yi sulhu a tsakani kar a riƙa ɗago cewa ya za a yi su kashe mana adadin mutane kaza mu kuma mai haƙuri haƙurin ya fi wasu sulhu khair haka Allah ya faɗi a yi sulhu kuma ko kuma akan dukiya ne wannan ya saci dukiyar wannan wani abun ya wuce a yi haƙuri in kuma haƙƙinka kake so to ka kai ƙara yanzu a dawo ma da shi amma riƙe gabar a zuciya shine musulunci yake umartan mu mu daina kuma ai sulhu a zauna a tattauna a kira manya su shigo ciki su faɗakar su yi wa'azi a yi juna nasiha a manta da lamari tsakanin miji da mata ma ana sulhu a cikin sa ne ma a wannan siyaƙin ne Allah maɗauki ya ambaci wasu sulhu khair ko ba haka ba wasu sulhu khair sulhu alheri ne To haka nan mutunci, in wani ya ci mutuncin wani ya faɗi magana a kansa ya zage shi ya yi da shi, to kar a yi riko. Shi sa babu alheri ga mutumin da yake zuciyarsa tana yawan riƙe abubuwa. Ka zama wata same, ba wauta ba ce, ba gaunanci ba ne, an maka kamanta halin girma ne. Ka ɗauki mutum cewa bai isa ka ɓata lokacinka ka ɓata ranka a kansa ba. wannan alheri ne in ka gan shi ba wai munafunci za ka yi ba ka saki fuskarka ya ɗauki ba komai ko ba komai wannan gabar za ta ragu amma ka gan shi ka murtike sai je shi ma ta kullo wasu abubuwa amma ka saki fuska magana ta wuce babu fa abin da zai hana daga kun yi kiriya din nan ka yi sallama ya ki amsa ko ka yi fushi shi ma ya yi fushi ba kai sallama ba bai sallama ka kusa ka bangaje shi shi ma kusa ya bangaje ka ana wucewa fa ɗaya zai iya faɗuwa ya mutu kuma sai me kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam duk wanda ya mutu da wahala kaga an zo an zauna kuma ana yi da shi in aka zauna sai dai kaga ana faɗan alheri ga shi jiya kun yi faɗa kun ɓata da juna ba ka son ka gan shi har cewa ma kai ba ka son ka ga alherinsa amma yana mutuwa sai ka ji shikenan dan sai fa ya kare to babu mai shan wahala a duniya irin mai rike gaba a zuciya eh kai kokari da Allah ka rika cire gaba daga zuciyarka duk yadda wani ya bata maka Allah kyauta zaka sanya wa kanka hawan jini mu ji da sabubban sanan sai ya waita suke ko yau bala'i iri iri talauci damuwa abubuwa tsewa sun yawa to ka zo kuma ka sa wa mutum bakin ciki ko ka sa wa kanka kai ta tunani a kansa wani fa makina ne yanzu yana san yana kintsawa wallahi ba zan bari ba ai kaza da kaza ko su su zo suna zuga ka wallahi ka tashi tsaye ko ka tashi tsaye ne ka tashi tsaye ba raka biyu za ka yi ba Allah ya kyauta da haka da Allah mu rika saisaita zuciya mu kawar da gaba mu zauna da ƴan uwan musulmi hanya mai kyau yawa haka ne yace bal wa fil adyani har a addini yawa gaba ta addini duk mai Allah yace kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku hada kanku kar ku rarraba ku dawo ku zama al'umma daya abokan gabarku sun fi jin zafi in suka gan ku a haɗe, sun fi jin daɗi in suka gan ku a rarrabe. Ku zo ku haɗu ku zama al'umma ɗaya, amma kuma ku zama akan gaskiya. Ku zama akan gaskiya, a zama da tanasuhi tsakani da yi wa juna nasiha, da ganin alherin juna, da faɗakarwa, da kusanto da juna yadda za a fahimci juna. kuma duk yadda aka saba a addini kada ya hana ko gaisawa ko kuma abin da zai iya jawo hankalin mutum muddin dai babu wata cutarwa da addini a gaisawar in akwai amfani da sassaucin da zai iya shigar da alherin kiran sunna zuwa ga zuciyar mutum duk akwai alheri da kyauta duk wannan yana sa mutum gabar da yake ji a zuciyarsa dangane da kai saboda bambancin aƙida zai ji sauƙinta ko ba haka bane to duk abin ne da za ka yi da zai kusanto da mutum ya zama cewa a haɗu akan wani abu da ya haɗa na asali shine akan gaskiya bin qur'ani bin sunna bin hanyar magabata da kuma girmama addini baki ɗayansa wannan duk alheri ne ayi kokari a wasa'a Allah ya kyautata mana sai ce wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki na ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahum ko idan wasu bangarori guda biyu daga cikin mu'minai kun gani daga cikin mu'minai wannan shine ita ce hujjar da malamai suka yi amfani da ita wajen a taksisin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi menene fasikanci ne ya karsa daukar makami ka yaki dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur ya kira shi kufur sai malamai suka ce tunda a wannan ayar Allah madauki ya ce wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ya kira su minal mu'mini inda kafirci ne na fidda su daga musulunci Allah ba zai ce waɗanda suka yi fada ya kira su mu'minai ba kun gane iqtatalu yace sun yi fada da junansu kuma ya ce musu minal mu'minina ashe kenan kafirci ne wanda iri karami wanda ba ya fidda mutum daga addini fa in bazat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah in ana faɗa tsakanin wannan ƙungiya da wannan ƙungiya to kuma ɗayar ta yi zalunci a kan ɗayar to a yaƙi wadda ta yi zaluncin har ta dawo zuwa ga umarnin Allah har zuwa dai ƙarshen ayoyi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun وقال تعالى والسلح خير har yanzu Allah maɗauki yana faɗin cewa sulhu fa alheri ne wasa'i fil islahi bainan nasi to ku ji wani zance mutumin da yake aikin sulhu fita gyara tsakanin mutane ya tashi ya tafi don ya daidaita tsakanin wane da wane ba a shiri ko gari da kaza da gari da gari kaza ba sa shiri unguwa kaza da unguwa kaza ana faɗa ya je ya shiga ai sulhu mai wannan aikin afdalu min alqaniti bis salati was siyami was sadaqati ya fi mutumin da yake da'a shine alqaniti mai aikin da'a ta hanyar sallah mai aikin da'a ta hanyar azumi mai aikin da'a ta hanyar sadaka idan mutum yana sallar dare baya bacci ya tashi yana ta sallah yana ta ganawa da Allah to wanda zai tafi ya sulhu tsakanin mutane ladan da zai samu ya fi mani wannan sallar dare kun gane wani yanzu don haka ashe sulhu ba abun wasa bane sulhu ba abun wasa bane haka nan ya fi mai azumin taɓayyu'i ko na taɓayyu'i ake nufi a haka nan shi ma wancan sallar sallar dare ake nufi ba sallar farilla ba ko tunda shi ma wancan ɗin wajibi ne shi ma mai azumin nan wajibi ne mai sulhu wajibi ne azumi to haka nan idan na farilla ne amma in na nafila ne kai ma ka ga sulhun ai ba cikin farilla amma menene farilla ne akan al'umma amma a kai a ƙashin kanka ba farilla ba ne amma in ka yi shi fa za ka samu lada to ladan da za ka samu a sulhu tsakanin mutane ya fi ladan da za ka samu a ƙiyamun laifi shi ne dai zancen to don Allah ku kwatanta wanda kuma aikinsa shine ya ƙulla sharri ya haifar da gaba tsakanin mutane in ana lissafa sharri to shi kuma nasa shi ne a gaba. Ko? Allah tsare. Za ka guji annamimanci. Wallahi ka guji annamimanci. Ka je haka kawai ka ɓata tsaka wani abun wani. Ai wani kaza da kaza, ai kaza da kaza da kaza. Ba wani amfani. Kuma duk wanda kake masa irin wannan ƙara ɗaukaka shi kake. Ko? Ko ba komai ka da shi subject of discussion. Shi kansa wannan kuma menene ne? ai ganin darajarsa za a ƙare sai kuma kai a kalle ka kai waye ka kai magana a kan wani da ka kiyaye haɗa husuma tsakanin mutane yawwa wal muslihu shi ne kawo sulhu da gyara a tsakanin mutane la budda an yusliha Allah sa'yahu wa amalahu alƙawarin Allah ne Allah sai ya gyara ɗawainiyar da yake yi da aikin da yake Allah yana gyarawa an gani Allah zai kawo gyara shi kansa a rayuwarsa duk wanda aikinsa shine ya sulhu tsakanin mutane ya yi don Allah to za ka ga Allah yana kawo gyara a rayuwarsa zai zama mutumin kirki Allah kintsa masa zuriyarsa Allah kintsa masa gidansa ana kawo ƙara yana sulhu tsakanin wane da wane to sai ka ga shi ba za ka gan shi ana masa sulhu da wani ba saboda me Allah ya kintsa masa nasa lamura ɗin zaka ka yi ƙoƙari ka shiga cikin mutanen da suke aikin alheri a cikin mutane. Kun ga al'ibadatul muta'addiya din nan wallahi alherin da ke cikin su ba kaɗan ba. Kar ka zauna a ce baka komai na alheri a cikin mutane. Nemi irin ayyukan nan da ake yi taimakawa marayun nan da menene shiga cikin wani abu a yi da kai. Baka san menene zai zama sababin shigarka aljanna ba. Amma ka zauna kai ba ibadat alƙasira ɗin da yawa isassu ba. ba kiyamun laili ba azumin nafilan ba sadakar ba waɗannan kuma sannan baka shiga cikin ayyukan alheri na taimakon jama'a ba waɗannan abubuwan in kana yin su ƙarin credit ne da za ka ga amfanin su gobe kiyama Allah ta rike ku yace kamar anna sa'i fil ifsadi to gashi kamar yadda duk mutumin da yake yawo don ya haifar da barna tsakanin mutane da rashin shiri ya haifar da gaba ya kulla tsiya tsakanin mutane la yuslihu Allahu amala Allah baya kintsa masa aikin sa baya gyara masa shi wala yutimmu lahu maqsuduhu wala yutimmu lahu ko wala yutimmu ay Allahu lahu maqsuduhu wala yutimmu maqsuduhu kuma buƙatar sa ba za ta ci ba an gane biye da ka karanta ko ya zama Allah ba zai cika masa burinsa ba ko kuma burinsa ba zai tabbata ba in ka ce a tamma ai Allahu in ka ce tamma kuma shine ne abin da zai cika da kansa ba kama qala ta'ala kamar da Allah madauki yace inna Allah la yuslihu amalan mufsidi to anan zancen yake wannan alƙawari ne Allah Allah baya gyara aikin mabarnata shi yasa ‘yan uwa masu wa'azi masu karantarwa kullum ka yi wa'azinka da niyyar neman lada ba buƙatar yin faɗa da mutane akan ba su karɓa ba in ɓarna ce yawa ka bar mutane da ɓarnarsu Allah ba zai gyara aikinsu ba gashi Allah ya faɗa inna Allah la yuslihu amalan mufsidi duk masu yawo su kawo barna a bayan ƙasa da yaɗa halayen banza barnace barnace fina-finan nan na banza da koya ma yara ta tsara a cikin TikTok da sauransu Allah ya yi alƙawarin ba zai gyara lamarin su Daka duk haɗin kansu duk kuɗinsu da za su samu a iya tsakaninsu suke yi kuma Allah yana sa su su ƙara tambaɗewa da lalacewa. Allah baya gyara lamarinsu in ji Allah, inna Allah la yuslihu amalan mufsidi duk mutumin da yake aikinsa shine kawo fasadi a cikin ƙasa, Allah baya gyara aikinsa. Da ka sai ran da suka tuba, da ka karka damu, ta faɗa ba a daina ba, ka kwantar da hankalinka, faɗar ka yi ta don Allah ka samu lada, ko mutane ba su daina laifi ba, kana nan ka samu ladanka. ko ba haka bane yawa dan haka a ƙara haƙuri lokaci an ce yayi ko amma zance nan ma ya kusa ƙarewa ba za mu yi ƙarewa ba hmm inna allaha la yuslihu al-amala al-mufsidin ko to mu tsaya anan ci fa hadhihi al-ashya'u haythu fu'ilat fa hiya khair ko haka ne lokacin yayi kace ko na ai tun da kace biyu ka ƙara biyu na iya zama to sai yace fa hadhihi al-ashya'u waɗannan abubuwa haythu ma fu'ilat duk inda aka aikata su rike duk waɗannan abubuwa da sadaka da ma'arufi da gyara tsakanin mutane duk inda aka yi su fa hiya khairun to alheri babu sharri a cikin su Allah ba zai ce babu alheri a wasu ayyuka sai waɗannan kuma ka samu shari a cikinsu. Kun gane zancen? In dai akwai su, to ba za ka samu shari a cikinsu. Za ka kai ƙoƙari ka siffantu da waɗannan ayyuka. Ka ba da sadaka, ka aikata ihsani ga mutane, sannan kuma ka shiga cikin sulhu da gyara a tsakanin mutane za ka ga Allah yana gyara lamarinka. Sai kawai ka ga duniya fata ne na daɗi, ba ka san sababi ba. sababin shine ka shiga rayuwar wasu ka kyautata wannan shine ibadat waɗanne muta'addiya ku rike su yawa to sai shi hayya fahi kai kama dalla ala zalika al-istithna kama da wannan togiyar Allah madaukaki da ya faɗa a cikin alqur'ani illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kama da wannan ya nuna walakin kamalan ajri wa tamamuhu bi hasabin niyyati wal ikhlas amma shi aikin da kai din cikarsa yana komawa ne zuwa ga niyya in kai niyya mai kyau to ka samu sakamako a gun Allah amma dai alheri yana nan a cikin su ko ba niyya mai kyau shine abin da ake faɗi amma kuwa bai kamata kai hasarar wannan ladan ya zama ka yi aiki ba tare da niyya mai kyau ba sai Allah ya wali hada qala wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi فسوف نؤتيه أجرا عظيما دون لأيكة وأنن أبوبوا دني من يردر الله تزام باش لا دا ببع فلهذا دن هكا ينبغي للأبد يا كما تجباوى أن يقصد وجه الله تعالى ينفن تذكر الله تعالى دسام يردر الله دنيما لا دن الله ويخلص الأمل لله يا أيكة أيكة سدومين الله في كل وقت أكون لوكتي وفي كل جزء من أجزاء الخير أكون جزء إلى أيكن سنة الهير ينفاتي أبنجي كركيبا أيباما kaci hai wannan yana cikin abin da zai ruguza maka aiki duk wahalar da kake sha wallahi in kai dan mutane ka burge su shikenan ba za ka samu ladan ba yace li yahsul lahu bidhalika al-ajr al-azim dan ya samu wannan lada gwaggwaba mai girma وليتعود الإخلاص كما يسابع بإخلاصي فيكون من المخلصين هر يزم cewa yana cikin waɗanda Allah ya zaɓa ya sanya su masu ikhlasi wal yutimmu lahu al ajr kuma domin ladan ya cika sawa'un tamma maqsuduhu am la ko buƙatar sa ta biya ko bata biya ba in ya ba da sadakar ko mutane sun ji daɗi ko ba su yi ba sulhun da ya yi ko ya yiwu an gyara ko bai yiwu ba ihsanin da ya yi ko an ji daɗi ko ba a ji ba shi dai ya yi don Allah zai samu ladansa shi ne abin da yake nufi amla la annan niyyata hasalat domin ko niyyar ta samu waqtarana biha ma yumkinu min al-amal sannan kuma abin da zai yiwu na aiki ya gwamu ya haɗu tare da wannan niyya to kai kokari ka haɗa da niyya mai kyau da kuma aiki shi aikin akwai alheri a cikinsa ko da ba niyya mai kyau dangane da waɗanda suka amfana ko yawa kai kuma kai kokari aikinka ya zama ta yi shi ne don Allah don neman yardar Allah sai ya zama an samu rabo biyu kai ka samu gwaggwaban lada mutane kuma sun amfana da abin da kai musu na alheri wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk